بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنما المؤمنون الذين إنما المؤمنون الذين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله فإذا كانوا على أمر جامع لم يسلبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم وبنجي تنبايا يأتي وما أولئك بالمؤمنين يا صفا تودن سمتاري دو سفوفي يأتي تو ما سوانا إلو سفوفي سوبا مؤمنين بني to anan kuma yanzu wajen ƙarshen sura ce innamal mu'minuna iyaka mu'minai na gaskiya innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi allazina amanu billahi wa rasulihi waɗanda suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune mu'minai innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi وإذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وأن آية تاسو كان لوكة دا أكي تونون غانوا آم الأحزاب وتتكان وأن آية كنن دوشن آية من حديث الإفك رمضان شوال بالقيدة tsakanin su wata biyu da kwanaki ana tonon ganuwa ne to mutane suna zare jiki suna tafiya ba tare da sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce to duk mai yin haka ba sai ya nemi izini ba zai tashi to ba muminin kirki bane sai aka saukar da wannan inna wal mu'minuna la yu'minu billahi wa rasulihi wa idza kanu wa hala min jami'in idan suka zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani lamari mai mai hada muhimmi wanda zai tara mutane domin sa ko saboda shawarwari ko saboda maganan yaƙi ko maganan idi ko maganan juma'a ko maganan wani taro da wani muhimmin abu ya faru idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira taro to ba wanda zai tashi sai da izini إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا على أمر جامع إن سنة تايدا شيء أكون ولا مري مهمي wanda yake ya wajab ya wajaba tara mutane lam yazhabu ba za su tafi ba hatta yastazinuhu sai sun nemi izini daga annabi sallallahu alaihi wasallam innal ladina yastazununaka wanda in an yi taro ba za su tafi ba ba za su fulale su tafi ba sai sun nemi izini daga wajenka ulaika wadannan sune alladina yu'minuna billahi wa rasulihi sune wanda suke kyakkyawan imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yastazinuka li ba'd shanihim idan suka nemi izini ga an kira taro muhimmi ba a son muhimman mutane su tashi ba a son wani mutum ya kuya wani ya kuya bayan wani har mutum ya kira da ya tafi innal ladina yastazinunaka ulaika alladina yu'minuna billahi wa rasulihi fa yastazinuka in suka nemi izini a wurinka li ba'd shanihim saboda wata bukatar su daga cikin shanonin su bai yawan ya dan adam bai ya kama shi ko wani bayan gida ko wani muhimmin abu dai wanda ba zai iya jurewa ba to abinda aka nuna sai mutum ya tashi ya tsaya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna abin da yake so sannan ya masa ishara kamar yadda ya faru ga sayyidina Umaru ya tashi ya tsaya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa yana ina da bukata annabi yake ka tafi Umaru kai na san ba munafiki bane munafikai ne suke sulalewa suke tafiya a boye to gaskiya da in suka nemi izini a wurin ka liba da shanin saboda wani shanin su fazan kai izini liman shi'ita minhum ga wanda kake so daga cikin su kai masa izini to ashe a- akwai mutanen da ko sun nemi izinin sai ce kai bai kamata yanzu nan ka tafi ba ka dakata fazan liman shi'ita minhum wanda suka tafi kuma wastaghfir lahum Allah ka nema musu gafara daga Allah inna Allah sami Allah ghafurur rahim maganan izini da waɗansu jahilai suke ta maganganu a kai cewa wai istighfari ba sai an nemi izini ba salatin annabi ba sai an nemi izini ba la ilaha illallah ba sai an nemi izini ba mutum yayi magana akan abin da ya sani Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bi ilm kada ka shiga abin kar ka bi abin da baka sani ba annabi ya ce min hukm islamil mar'i tarku ma la ya'ni kin musulunci mutum kar ya shiga abin da bai dame shi ba shanin izini duk wanda ya bai san ilimi ba a cikin harkar duniya ma ba bai isa a yi da shi ba balle harkar lahira balle harkar addini izini abin izina ne kun ji dai nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya taru da jama'a ba a yadda wani ya tashi ba sai da izinin sa amma Allah ya ce idan sun nemi izini to kai wa waɗansu daga cikin su izini ka nema musu kuma gafara cewa sun tashi a lokacin da ake bukatan a zauna izini misali ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya halicci dukkan abin da yake bayan kasa don dan adam huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ka gani a da- daga daji da abin da yake cikin daji duka in dai ba na hukuma bane ba na wani bane to in kana so an baka naka ne to sai mutum biyu suka je suka kama daji suka kama daji sai da suka gama saran gonakin su sai ɗaya ce to ni kan zan je local government in nemi takarda domin ina so in nema wannan gona ta wa CFO takardar izini ɗaya kuma yace idan dajin nan na Allah ne ni bawansa ne ban ga wani wanda ya isa nemi izini wajensa ba in kuma na gwamnatin tarayya ne ni dan Najeriya ne ban ga wani wanda ya isa nemi izini a wurinsa ba yana da gaskiya amma yana da izini guda ɗaya tak izini daga Allah Allah ya ba shi izini ya yi noma a dajin Allah amma ana bukatan waɗanda Allah ya naɗa kuma wakilan Allah bayan ƙasa su ma su ba shi izini ya samu izini biyu da khasi da ami to sai mai suka ni da saboda zamani zan je sai je ya ta kokari har aka bashi CFO na gonarsa wannan kace ni ba wanda isan ba nemi izini wajen sa in dajin nan na Allah ni ba wansa ne in na Najeriya ni dan Najeriya ba wanda isan nemi izini wajen sa sai aka zauna tare sai ran da gwamnati take neman waɗannan wurare guda biyu wani ne za a kore shi kawai ba magana mai izini daya mara takarda ko kai ko wani mutum yana da izini istighfari daga Allah izini istighfari da salatin annabi da yana da izini daga Allah amma izini ami to ana neman izini khasi mai salsala ilimi a khasi mai falsala shi wannan wanda aka bashi yau an bashi takarda ko ba bashi ba falsala kenan to mu istighfarin mu da salatin mu da la ilaha illallah da muke yi muna da izini ami daga Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam muna kuma da izini khasi a wurin waɗanda Allah ya nada yace uri da wuri minkum kuma sun ba mu falsala akan wannan bambancin sa kenan wanda bai san izini bai san bambanci ba misali na biyu Allah ya ce faitu ma daba lakum min misali duk inda ka gama ta da sai maka sai dadi ka aure ta na yadda sai ka game da mace ba ta da idda ba ta da miji sai ka ce bai wa Allah ya kike tafiya ba ta da mijinki ba ai ba ni da shi to mutuwa ya ko rabu akai rabu akai tun yaushe yau wata biyar kenan me yasa bace aure ba ai ban ga wanda ya dace da ni bane kamar ni din nan fa sai yace a kace a dama da gani na sai da gani ka sai naga ina son ka ni ma ko ina son ki nawa ne sadaki ki Allah fa ya ce ya yarda ai auren ko to in ya fitar da kuɗi ya ba ta sadaki akan wancan izini amin ana nan sai ga waɗansu mutane guda uku ga ta malam ga wannan mace baiwa Allah ba ta da idda ba ta da miji ba ta da idda mun shirya yanzu abin da yake so ka daura mana aure wayannan mutanen naka su zama shaidu an daura aure yayi eh yayi kaɗan kaman gonar wancan mutum kamun waliyan masu da wane ne yake aure a daji wannan aka ga gonar ta sake har da gonar take a bada wuri ko ta shi ma wannan matan nan ta sake har da wani suka ce wane ne ke jar iska ce za a yi aure ta daji bai yadda ba ran aure ya lalace kenan saboda me ba izini na biyu fanki wanda bi izini alihin nan babu izini na biyu akwai na farko ba na biyu misali na uku kowane malamin musulunci Allah ya riga ya naɗa shi alƙali amma in waɗanda Allah bai naɗa wanda Allah ya naɗa ba su naɗa shi ba sai bai zama alƙali ba a kotu sai da gida malam malami yana wucewa ya tada an taru a kotu me kuke jira alƙali ne bai zuba har rana ta haka a to an yi ma alƙali na daɗe daga Allah sai ya shiga ɗakin da alƙali yake shari'a ya zauna to sai suka fara zuwa an so magana kiran sai alƙalin da mutane suka naɗa su yazo da ɗan sanda a bayansa sai ya ga wani alƙali yana shari'a a- sai ya ce ɗan sanda ko ma ka ga DPO na yi baƙi a kotu kama alƙalin fa za a yi yanzu don ne izinin sa ɗaya ne yana da izini daga Allah bai da izini daga wajen mutanen da Allah ya naɗa sai da haka mutum ya rika yin magana akan abin da ya sani izini abin izina ne kowane abu da izini in ana da mutum da hukuma sai an ba shi izini an ba shi salsala in ana da shi a wani abu sai an ba shi izini an ba shi salsala rashin sanin izini rashin sanin addini ne rashin sanin duniya ne saboda haka ne mu yan ɗariƙu duk abin da muke yi nan muna da izini kuma da salsala amma izini khasi bayan izini amina kowa da kowa don mu ba amma ba insha Allah ka gan kai izini liman shi ta minhum ga wanda kake so kai masa izini wastaghfir lahumullah ka nema musu gafaran Allah inna Allah sani Allah ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jin kai ne لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فليعلم الله الذين يتسللون منكم لهذا فليهذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه لو يصيبهم عذاب اليم لا تسالوا دعاء الرسول يا كو جماعه كركو يدكم يد كرم منزل الله كدعاء بعضكم بعضا كما يد كرم جونكم يا محمد آه آه با يد با يا رسول الله اتقل لدبي ya nabi Allah a cikin ladabi domin Allah da kansa bai taɓa duban manzo Allah ya kai da ya Muhammadu ba Allah ya kance ya Adamu ya Nuhu ya Hudu ya Salihu ya Ludu ya Ibrahim ya Musa ya Isa kowane annabi Allah zai kira shi da sunansa ya wane ba kuma ya tuɓe shi daga annabci ba a'a saboda bawansa ne ko ni darajan ko ɗanka ne ma sai kira shi da sunansa balle fa bawanka ta amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake so a girmama shi ya koya mutane girmama shi bai taba kiransa da Muhammadu ba sai ka ji yace ya ayyuhar rasulu ya ayyuhal ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muddassiru ya ayyuhal muzammilu to Allah ma kenan in zai kira annabi ga yadda yake kiransa da martabobi da darajantawa balle ku ban yadda ba ku kira annabi ka yadda kuke kiran junan ku inji Allah la tasalu du'a rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da innal ladina yaghudduna fatahum inda rasulillahi walakin lam tanna qulubun taqwa dole ne a jiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fassara kenan la tajalu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da har yanzu kada ku mai da kiran manzon Allah kamar yadda kuke kiran junanku wani sahabi yana sallah annabi ya kira shi bai zo ba sai da ya gama sallah sai ce gani ya rasulullahi yace "Ah, lokacin da na kira ka kana ina ne ce ina sallah ne a lokacin ce ni din in kira ka dan kana sallah ba za ka amsa ba ba ka ji Allah yana ce eh, eh, ba ka ji Allah na ta ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum ni in kira ka dan kana sallah ba za ka amsa ba kana sallah annabi in ya kira ka sai ka amsa ka ga- kai masa duk abin da yake so sallah ka bata bashi ba ka ci gaba a ba wanda yake banda shi ba wanda yake haka sai shi shi kadai sallallahu alaihi wasallam la tasalu du'a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da ha kuma har yanzu fassara a irin wannan ne annabi ya zo kofar gidan wani sahabi ya kira shi sai ya dade bai fito ba ya fito duk jikinsa ya ce ya rasulullahi wallahi lokacin da kake ina kan matata ne ina jima'i kaji kaji abin da dole ne fa sai ya faɗi wannan don kar kar ya ya fita laifi kar ya shiga laifi wato annabi ya kira shi har a daɗe ba a ganki ba yace wallahi ya rasul lokacin da ka kira ni ina- ina kun kun kan cikin matata ne har annabi su ayi a lokacin ba a wajabta wankan janaba akan wanda bai fidda inzali ba domin wankan janaba ah, da farko idan mutum ya yi jima'i babu maniyi to ba wankan janaba a kansa kamun kamun hijira ta kai shekara shida bakwai amma bayan shida bakwai takwas to aka aka manzo Allah ya nuna lalle idan ta kan fitana ni fadar wajiban huslu daga mutum ya ya ya hadu da iyali ko da ko da mani ko ba mani wanka ya wajaba to maza maza sai ya fito ce wallahi lokacin da ka kira ya na kan matata ne wallahi wato dun kar a ce yayi laifi ya annabi ya kira shi aka dade ba gan shi ba kaji wannan irin asiri ma dole sai an fidda shi saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har yanzu la ta da rasuli bainakum kadai ba'dukum ba'da kar ku mai da addu'an da annabi zai yi muku kamar addu'an da za ku yi wa junanku addu'a sifa daban ce kullum ku rika neman addu'a addu'arsa kamar yadda da aka ce wasu tafasir lahumullah din nan ka nema musu gafara ka ganta yi musu addu'a kenan to kar ku yi tsammanin fa addu'ar da annabi zai wa mutane kamar addu'ar da kuke junanku ne wajibi ne mutane su girma manzon Allah لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا Allah ya san mutanen da suke silalewa a cikin taron ya kurda bayan wannan ya kurda bayan wannan har ya fita ya gudu liwaza yatasallaluna kamar hausa ma yatasallala hausa ma suna ce silalewa yatasallaruna masu fita masu silalewa minkum daga cikin liwazan mutum wani yana mutum ya fake da wani laza bihi falyazan min khalifuna namrihi Allah ya ce in wallahi mutane su ji tsoron saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ji tsoron saba umarnin manzon Allah falyazar alladhina yukhalifuna namrihi wato amrihi amru anan akwai amru wanda ake masa jam'i da awamir jin umurni akwai amru da ake yi jam'in sa da umur lamari ko wani sha'ani ko wani lamari to wallahi Allah ce kada mu yadda mu saba wa lamarin manzon Allah ko wani iri kada mu yadda mu saba umurni sallallahu alaihi wasallam fal yahzal lil khalifun an amrihi an tusibahum fitnatun in suka saba umurnin manzon Allah ko lamarin manzon Allah fitna za ta sauka a kansu au azabun alim ko kuma zuwa lahira ai musu azaba mai radadi saboda haka wajibin mu ne adi'u Allah wa adi'u rasul wa ulil amri minkum dole ne mu yi biyayya wa Allah abinda zai umurce mu shi kadai ne ubangijin mu sannan kuma yiwa manzo Allah biyayya don shine Allah ce mu bi shi wattabi'u lakum tahtadun mu bi shi mu shirya kuma manzo Allah shi ko sai mu bi masa abin da yake alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin min ba'di ku rike sunnata ku rike sunnar khalifofi na bayana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da khalifofi akwai khulafa'ur rashidun to wannan daban ne khulafa'ur rashidun sun Abubakar da Umar da Usman da Ali wannan sun rika da Umar ibn Abdul Aziz ko da kishi ba sahabi bane to duk da wanda yake tsaye na wani aiki na annabi to khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dole ne a ji masa yanzu misalin Qur'ani Qur'ani shine babbar hujja ga dukkan musulmi amma baka da iko ka ja aya ka karanta sai an tambaye ka wace qira'a ce in kace Qur'anin da Allah ya saukar annabi ne sai yayi na san wannan to wai qira'an wani malami kuma in ka zo fadin ba za ka bari sahabi ba sai malam ko qira'an nafi'u ko riwayar warshu ko riwayan qalun ko qira'a dole sai ka faɗi qira'an hamza ne kisa'i ne abu amir ne ko am dole sai ka faɗi wani malami ba za a yadda ba yanzu ne ulul amri cikin qur'ani ba fa bane fa malamai ne dan annabi ya nada su ne khalifofin sa akan kiyaye alqur'ani su qurra'un nan ko asaba guda ba ko ashara ko ba ka dai ka fi larabci kace inji annabi ya annabi a ina ka gani inji wa ya rawaita magana ita in je in ce maka annabi ya faɗa ko kana yawan tsare ta ni da ina so ne kace ko bukhari ko muslim ko sunna bi dauda ko tirmidhi ko ibn majah ina so ka faɗi wannan ai mutane ne kamar ka in gaya maka magana ne kace sai na koma magana wasu mutane ka gani buhari ba sahabi bane muslim haka abu dawud haka duk waɗannan wanda khalifofin manzon Allah ne su kuma yadda waɗancan khalifofin ne cikin alqur'ani to wannan kuma khalifofin ne cikin hadisi in ka saba musu ya saba maka in ka saba qur'a'u a qur'ani sai a saba maka in ka saba muhaddisun a hadisi sai a saba maka sannan sai abun ya dawo cikin maganan masu fahimta tsakanin alkur'ani da hadisi da hukunce hukuncen sahabbai su fitar ma da hukunce hukuncen da ba za mu iya ganowa da kanmu ba duk mutum da bukin ce zai iya gano addini da qur'ani da hadisi ba ruwansa da mutakaddimin to ya bata ba zai iya ba yanzu mun nan duk da baki da muka ce ba za mu ci shinkafa ba sai wanda muka noma ai wahala ta zo ba zan ci dawa ba sai wanda na noma da kaina an fi ni iya noma ne ba zan ci shinkafa ba sai wanda na noma ba zai a'a tunda Allah ya sauke ka bi saukin Allah mana hadisi in ka zamu na Buhari da Muslim da Abu Dawud Tirmidhi da Ibn Majah duk waɗannan dai da kuma mulhaqat da da zawaid sai ka bi su shikenan ka samu garin Allah sallallahu ko da ke su kansu sun ce karba ku ce duk abin da muka ce sahihi ne har wurin Allah shine sahihi kar ku ce duk abin da muka ce da'ifi ne har wurin Allah shine da'ifi mu da iyakan kokarin mu muka yi kasabin mu kenan to su waɗannan su kuma suna ake kiransu malaman furu'a to duk wanda ya rena su kamar su ne khalifoyin manzo Allah cikin isar da wannan ijtihadi man ijtihada fa asaru fa ajrani wa ijtihada fa akhtafa ajrun wahid duk wanda ijtihadi daga cikin malamai ba kowa ba in aka zo a duba da lafiya duk mai ido ne zai duba ko likitoci eh in aka zo a duba injin nan me ya sami motar makaniki ne ko ko wani fasinja ma in ya duba shi kenan to saboda haka magana cikin addini fa sai malamai ba irin mu ba sai malamai ba almaje irin mu ba sai malamai sannan su ne khalifoyin manzon Allah cikin furu'a su Imam Malik Imam Abu Hanifa kada Imam Malik bai taba ganin sahabi ba an aice shekara hijira tana da shekara 93 lokacin ba sahabi a duk Madina akwai saura a duniya amma a Madina babu shi bai gani ba Abu Hanifa ne ga sahabbai shi tabi'i ne Imam Shafi'i shi kuma shekarar da Abu Hanifa ya rasu 150 shekara aka haifi shi Imam Shafi'i Ahmadu kuma yana bayansa ne to duk waɗannan su ne khalifoyin manzon Allah cikin fahimtar furu'a banda usul usul kam na ga maka alqur'ani da hadisi sune usul to fahimta cikin furu'a sune khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko sai aka samu su khalifofin sa cikin ko bayyana mutane tauhidi yadda za a shiga lafiya a fita lafiya don wurin hadari ne za ka ga magana ta zo nan wannan ta zo nan dole ne sai ka nemi taimako a haɗa maka ka samu ka fita lafiya sannan akwai wanda duk ya fi wannan muhimmanci shine zikirin Allah zikirin Allah wato don sai manzo Allah ya ce inna fil jasadi mudghatan idza salaha salaha al jasadu kulluhu wa idza fasada fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu ala wa hiya al qalbu ala wa hiya al qalbu akwai wata tsoka a jikin dan adam in ta yi kyau duk dan adam ya yi kyau in ta yi muni dukkan sa ya ɓaci kun san ta in ba ku san ita ce zuciya ita ce zuciya ta ce zuciya to yace zuciyar nan tana da magogin da za a goge ta da shi ta yi kyau kamar yadda ubangiji yake cewa wa zakar wa zakar marabbi fa salli wa zakar marabbi fa salli kad ibla man tazakki wa zakar marabbi fa salli a goge zuciya da me ake goge ta nan sai inna li kulli shay'in saqalatan wa saqalatul qalbi zikrullah kowane abu yana da magoginsa da ake goge shi da shi yayi kyau magogin haƙori daban magogin riga daban magogin tukunya daban magogin mota daban magogin gilas daban magogin zuciya shine zikirin Allah in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka zikirin nan aka wajabta shi har ma ya zama shi ake fara ambato kama ambaci sallah da girman ta nan innama bunatil masajid lizikri was salah wai yayi shigiyar abinsa a masallaci annabi ce kada Allah ya saka gane mun gina masallatai mu don zikiri da sallah fi buyutin da an turfa wa yuzkar fiha ismuhu sannan Allah ce abin da yasa na haramta shan giya saboda abu hudu ne abin da yasa na haramta shan giya saboda abu inna ma yuridu shaytanu yuqa bainakum adawa wal baghdha fil khamr wal maisir wa yusaddakum an zikrillahi wa anis salati in mutum ya sha giya ba zai zikiri ba zai sallah ba saboda haka zikirin ne yake da karfi sai an gabatar da lamarinsa ake sa na na sallah wal kurima rabbika bukatan wa ajina uzkurullaha zikran kaseeran to shi ba sai aka sa masa limamai kamar yadda ake da limaman qira'a limaman hadisi limaman furu'a limaman tauhidi to zikiri shine a hannu sai aka masa limaman shi ba ba dan kashi ma hannun malamai ba a hannun waliyai saboda karfin sa ba dan kashi hannun malamai ba a hannun waliyai wanda suke tare da Allah saboda haka Allah ya ce in ina so in shiryar da mutum sai in hada shi da waliyi na ya rike hannun sa ya dawo min da shi in ko ba na son shi da zan bashi ya nema da kansa man yahdillahu wal muhtadi wa man yudlil falan tajid waliyan murshida kamar yi jirin faran da da waliyan mulkida ba za ka sama masa wali da zai hannunsa ya dawo da shi wajen Allah ba wata bi sabila man ana ba ilayya wa ni bu ila rabbikum aslimu lahu to wannan su kuma sai aka sa hannun su fi da Abdul Qadir radiyallahu anhu sai Tijani radiyallahu anhu Shazali sai da duk wanda ya soki waliyan Allah su kansu ya fi tsanani akan su kansu Imam Malik dan su malamai ne waliyan ne amma ba su har da sunan waliyi ba to da hadari ne su kan waliyai mutum ran da zai mutu zai zama kafiri don Allah ya ce man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya bada wali na sanar da shi zamu yaki ne da shi to wanda zai mutu sai ya zama kafiri kafin ya bar duniya inda yana zagin waliyan Allah saboda haka hadari ne kada karban dalolin mutanen America da Ingila da ake kawowa ta hannun wahabiyawa ya ruɗe ka kamar yadda kanka malami da gangan kai ta zagin waliyai malamin gangan a ta kokari mu samu mu gyara zuciyoyinmu mu gyara lamarin mu samu mu zauna lafiya duk wannan kungiyoyin kasar waje ne suke bada daloli a yi musu shi ke kara talatin da zuciya akwai ne? ka ai dama kungiyar kasar suke ba da daloli a mutu wannan aiki a haɗa su faɗa wai kada ka bi limamin garin ku mushriki ne wai liman mushriki da Allah ya ka taɓa jin liman mushriki kada kada ka bi limamin garin ku sallah mushriki ne liman amma mushriki to ma in wannan ne ai an bar ka'idar addini ka'idar addini ta in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawmin jaharatin fatudara fa'tuna bihim idan wani ma'aikacin amerika da ingila da wahabiya ce karka bi limamin garin ku mushriki ne ka ce to ai ta zo a sauki tunda liman bai mutu ai zan fuskan tambaye shi karka ki bin sallah sai ka zo wajen ka ji arga ta walan daga yau ba zan ƙara bin ka sallah ba lafiya to an ce min kai mushriki ne na bi mushriki sallah wanda ya ga maka ni mushriki din ne ya ce ya faɗa maka sunan dodo na da nake bauta wanda ba Allah ba ai kullum kana bi na sallah kana kina Allahu akbar sami Allahu liman hamida wannan sunan dodo sunan dodo ne ya gaya maka sunan godon da nake bautawa ya to malam ni dai ya ce min abun ku ne na malamai ya ce min kai mushriki kan bi ka sallah ta ai sai ka ji liman ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni din sai na ji an ce akwai wasu mutane a jas akwai wasu mutane a kanu sun ce ma shi tijana ba musulmi bane shi da abdul qadir ba musulmi bane shi dan godiya ba Allah ya isa to wai yanzu kan magana ta bayyana a fili liman ya shiri ko bai shiri ba to saboda haka barin ka'idodin musulunci ne in an kawo maka magana bata wani ko bata waɗansu to kaka aiki da sai ka tabbata ko ba yadda za a yi magana da mutum sai an yi magana da shi na ce maka wani mushriki ne ka tambayi wani tukuna sai ya yarda shi mushrikin ne tukuna ba dama amma ka masa mushrikanci da karfi yanzu misali misali Najeriya ana siyasa musulmi da wanda musulmi ba mutane sun je sun yi laccar su sun zo suna huta a gindin wata ɗorawa wani mutum da riga irin tsawar bai da rawani amma yana da zannan bukar a kansa ina kwanci a gindin daura sai wasu mutane na ƙauye suka ba da buta da Allah ka bai wa malamin can ruwa ya alama zai zai mana limanci muna gani yana kama da malami su ne mutanen birni mu samu albarka ashe mutumin kirista ne da malum malum da zannan bukar aka miƙa masa waɗannan ne suka aike ni suka ce in kawo maka ruwa kai alwala ka zo kai mana limanci mu samu albarka yace no shi kirista ne sorry babu da yake kana ba ko sorry shi kirista ne babu da yake kana ba to wai magana ta zaka karba ko ko ta wadanta masu buta wai da ba da buta shine da gaskiya to ya zaka zaka kafiri baka sani ba kana masallaci kana zikiri kana sallah wadansu zaka kafiri baka sani ba an da kafiri kafiri bai sani ba ya kamata dalolin amerika nan da Allah a canja cin dalolin amerika a banzagi kowa ya san kowa ya san yana da malami din dalolin amerika kowa ya zagi waliya yana don Allah falyaha da khalifa na amrihi alladhi yukhalifuna wadannan da suke saba umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falyaha su ji tsoron Allah an tusibahum fitnatun Allah zai saukar musu da fitina au azabun alim masu rena shi suna jifan matansa da miyagun maganganu suna jifan halifofin da miyagun maganganu waɗansu sahabbai suke zagi gaba ɗaya wasu ko waliyai suke zagi gaba ɗaya to su ji tsoro inji Allah ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم ألا هكذا مريكي lillahi ma fi samawati da duk abin da yake sama da na ƙasa duk na Allah ne gabaki ɗaya shine mai su shine mai hukunta su abin da yake ayi dole ayi abin da yake a bari dole a bari in ba a bar abin da yake a bari ba za a shiga azaba in ba a tuba ba in ba abin da yake ayi ba za a shiga azaba in ba a tuba ba komi na Allah ne sama da ƙasa illa nasar kad yaran ma antum alai ya ku mu'minai wanda kuka yarda da annabi sallallahu alaihi wa sallama da ayyukansa da maganganunsa da lamarinsa kad yaran ma antum alai Allah ya san halin da kuke ciki wa yawma yurja'una ilayhi wa wadancan kuwa makiya annabi makiya sahabbai makiya waliyai masu jiran matan manzon Allah da ne a guma ganganu sai nabihum bima amilu za su koma wajen sa ya gaya musu aikin su ala inna lillahi ma fi samawati qad yarma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi lokacin da za a mai da su wajen sa su makiyan sai nabihum zai ba su labarin bima amilu abin da suka aikata inna allaha sami allah alimun masani bi kulli shay'in ga dukkan komai
سورة الفرقان مكية وهي سبع وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا
سورة الفرقان مكية وهي سبع وسبعون آية wannan sura da za mu shiga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana makka aka saukar da ita tana da ayoyi saba'in da bakwai amma abin mamaki sai ta bada labarin surar da muka fito surar da muka fito ta yi bayani filla filla surat nanzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatun bayyinatin la'allakum tadhakkarun ta yi maganganu iri iri da yin bayani iri iri na rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya da tsakanin ta yi hukunce hukunce duk ta yi bayani ta saboda haka wannan sai ta fara da cewa bismillahir rahmanir rahim tabaraka allazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira Allah ubangiji mai yawan albarka wanda yake wa kansa kirari ta tabaraka wannan fi'ili madi mudawi'i wato ba a hada shi da kowane suna sai sunan Allah tabaraka sunan Allah shi kadai ba shi da kuma fa'ili ba shi da mudari tabaraka haka yake wanda alherinsa ya yawa ba iyaka saboda yawan alherinsa da ba shi da iyaka ne ma ya turo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya turo mana alqur'ani tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda yawan alherinsa tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi wanda ya sassaukar da alfurqana alqur'ani ala abdihi wato alqur'ani ya sauka iri biyu idan an yi amfani da alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al iwajan to an lura daga saukowar alkur'ani daga lauhul mahfuzu ko in ka dama kace daga wurin Allah zuwa sama ta farko sama ta duniya a ajiye shi gaba daya a cike da shi da dukkan masu rakiya da alkur'ani akwai waɗansu surori wanda sun zo tare da wata sura amma sun koma ba a rubuta su ba dama iyakan ake dai su yi rakiya su dawo kamar suran lam yakun nan wata babbar sura ce mai tsawon gaske amma duk sauran sun yi rakiya ne sun koma wanda ya sauran nan shi ya saura to amma in saukarwa daga baitul izzati sama ta duniya ne zuwa duniya to ba a cewa anzara sai ce nazzara sassaukarwa wato lokaci bayan lokaci a cikin shekara 23 idan wani sababi dama alƙur'ani gaba ke da an kawo an ajiye shi an riga an naɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun azarci ne annabi shugaban annabawa sallallahu alaihi wasallam kamun Allah ya kawo shi cikin wujud cikin samuwar halitta ma to a lokacin da zai karbi aika bayan dukkan annabawa sun kare dama yadda aka yi kenan shine cikamakin annabawa yana da shekara talatin da tara da wata shida cikin watan ramadana din nan aka sauka masa da wannan alkur'ani to yayi ta zuwa kogon dutse yana zikiri yana zikiri saboda ya tattalin yadda jikinsa zai karbi wannan alkur'ani don wannan jikin nasa sabo ne bai cika ma shekara arba'in ba yanzu sabon abu ne amma shi kam kowa ya san yadda yake a wajen Allah shine awwalul kainati to da aka cika wata shida din a cikin watan Rabiul Awwal shi kuma shekara ya kai shekara arba'in kenan to sai aka so mu saukar da Alqur'anin dama an kawo an ajiye tun daga Ramadana watan Ramadana din na inna anzalna fi lailatul qadrin nan to yana zaune ne a sama ta daya dukkan sa gabaki daya har da masu rakiya din to ana nan a cikin shekara 23 in wani abu ya faru sai a ɗauko dama maganar abin tana cikin alƙur'ani sai a miƙo ta wani lokaci ma a rage guda ɗaya ɗan ƙanƙani sai lokacin zafi ma a sauko da shi la ya sauri ka'iduna min almu'mina to ba a sauka da ghaira ulil darari ba sai daga baya sai da abdul ibn maktum yazo ya magana sai aka sauka ghaira ulil darari la ya sauri ka'iduna min almu'mina ghaira darari wal mujahidin fi sabilillahi yawmal yawm haka kuma min alfajir na maganan sahur shi ma min alfajir haka aka saukar da shi kadai in an yi amfani da nazzala ta saukarwa kenan a cikin a shekara 23 in an zai ne ku saukar da shi gaba ki daya وإن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين نزل الفرقان وين تستوكر ده وانا القرآن من ربا زكان قرية ده قسيا من ربا زكان هلال ده حرام الهير سيايا ويتا على عبده يا سوكر ده وانا للتافي على عبده bisa bawansa wanda babu bawa kamar sa wato annabi ya fi jin daɗin wannan suna akan kowane irin sunan da aka kira shi da shi wato cewa shi bawan Allah ne din nan ya fi jin daɗin wannan suna akan kowane suna daɗi yake jin nasi alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitaba tabaraka alladhi nazzala ala abdihi tabaraka alladhi nazzala furqana ala abdihi ya saukar da wannan alqur'ani ne li yakuna lil alamin nazira dai ya zama naziran bashiran wato annabin dukkan halitta da baki daya dukkan halitta da baki daya wadanda suka ce al insu wal jinnu wato mutane da aljanu banda mala'iku har an samu wasu manyan malama sun yi magana akan wannan su nasafi su burhanuddini su surazi wai banda mala'iku banda mala'iku in jiwa in an ce alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin alamin nan da aka ce alhamdulillah rabbil alamin wancan alamin banda mala'iku eh to tun da akwai wal alamus sumati wad dayani min naw'il a'rad wal ayani in ji mai idatu dujinna ko in ka yanke alam duk abin da ba Allah ba shi ake kiransa alam to duk abin da ba Allah ba Allah ya aiko annabi zuwa ga abin mare suka ce misali ba wai mala'iku kadai ba komi ma duk abin da yake alam ne Allah ya kwada cikin baka taba jin annabi ya ya kira bishiya ta zo ta amsa ba inda ba annabin ta bane ta zo ta zo kuma ta sai sallama yayi magana da take ta koma ta koma inda ba annabin ta bane za ta zo bai yi magana da damo ba bai magana da barewa ba bai magana da raƙumi ba bai magana bai ce itatuwa su haɗu su yi masa kurmi yana so ya shiga kama ruwa ba suka haɗu kuwa suka yi masa kurmi da ya fito ya ce ko ya bishiya ta koma inda take bai ɗauki ƙasar kwani ya riƙe su yi tasbihi a hannunsa ba aiki annabin dukkan halitta ne sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya masa kira ya masa sallaka illa rahmatan lil alamin mun aiko ka ne don ka zama rahama ga talikai sai ya tambaye jibrilu Allah ya ce ni rahama ne ga talikai a cikin rahaman nan akwai wani abin da ya shafe ka tunda kai ma daga cikin talikai kake a ce kwarai kuwa ai ba don Allah ya kawo ka bar ban san matsayi na ba sai da Allah ya kawo ka ne Allah yana ce muda'in san ma'aminin muda'in san ma'aminin ta saboda haka shi manzo Allah Allah ya aika zuwa ga dukkan dukkan talikai gabaki da dukkan halitta gabaki da kowace da abin da ya dace da ita annabi na cewa kullu shay ya'lamu anni rasulullah illa usata al-jinn wa usata bani adam komi ya yadda ya tabbata ni manzon Allah ne sai kafiran mutane da kafiran aljanu li yakuna lil alamin nazira shi annabin dukkan kowa da kowa ne komi da komi sallallahu alaihi wasallam الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
الذي له ملك السماوات والذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا shi ubangiji mai yawan albarka din nan wanda ya aiko annabin nan zuwa ga dukkan talikai don ya zama annabin su shi ne fa lahu mulku samawati allazi lahu mulku samawati wal ardi shi ne wanda mallakar sama da mallakar ƙasa duk nasa ne duk lokacin da ya ambaci da annabi da irin wannan to sai ya faɗi irin wannan ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an allazi lahu lahu lahu ma fi samawati wal ardi Ah, wanda ma- mallakar sama da ƙasa ke- ke ke gare shi nan shine ya aiko wannan annabi sallallahu alaihi wasallam walam yattakhid waladan kuma ba shi da wani da wannan shine babban bawansa ba shi da wani da Ah, kullu- kulin kali ramani waladun fa ana wal abidina da Allah yana da da ga yawa duniya da Allah yana da da da na fi kowa sanin dan Allah domin ni ne farkon bayin Allah sai yan bayin Allah kulin kali ramani waladun fa ana wal abidina الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ko bai da abokin tarayya a cikin mulkin nan nasa balle in yana ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nada shi kan dukkan halitta gabaki daya abokin tarayya ce to naka kenan ni kuma ana waga wanda na nada ta ma bai da abokin tarayya balle ai haka kenan manzo Allah shine shine ma'aikin dukkan halitta gabaki daya kenan tunda Allah ba shi da da balle dan yace bai yarda ba ba shi da abokin tarayya balle abokin tarayya ce shi ma yana da nasa daban wala ta koyar dan wala na kullu sharikun fil mulk wa khalaqa kulla shay'in shine ya halici komi da komi wa qaddarahu ya daidaita shi tadbiran daidaitawa khalaqa fasawwi komi ya halice shi ya daidaita shi kamar yadda ya dace da shi idan mutum ne an an, an daidaita halittarsa hannayensa ah, yatsunsa kafafuwansa yatsun kafafuwansa komi nasa daidai daidai yake haka kuma komi abin da Allah ya halitta ya halitta shi daidai da shi kamar yadda yake kaddara hu takdira yayi masa hukuncin sa yayi masa gurgurdun tsawon sa da fadin sa da launin sa da shekarun da zai ko kwanaki komai da komai ya gama shiryawa nasa na na dukkan halitta gabaki daya واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا da waɗannan ayoyi bayyanannu wanda ake gani da ido da wanda ake karantawa kunne ya ji dan Allah ce sanurihim ayata fil afaqi wa fi anfusihim Allah ce in kana so ka san ni duba ko ina da ko ina ka raba idon ka dubi gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa sannan ka zo ka duba kanka ya ishe ka aya ka san ina nan to duk an an an nuna musu wannan ayoyin da ido yake gani duk sun duba an gaya musu ayoyin da ake karantawa na qur'ani duk kunne ya ji amma duk da haka saboda bata wattaka zai suka riƙi alihatan alloli min dunihi wani abun banza tan koma bayan su suma balle Allah domin dodo mutum ya fi dodo daraja mutum in ya ga abin da yake nema zai gudu ya tafi ya kamo abin in yana da iko in ya ga abin tsoro zai gudu ya guje wa abin dodo yana gani gobara za ta zo ta kona shi yana kallo bai da iko ya tura kansa gobaran nan to ashe mutum ya fi dodo ta yaya zai sassaka dodo ko ya kera dodo ko ya suranta dodo ko ya zo ya mai da shi wai shine abin bautawa subhanallah saboda rashin hankali wata ka zo min duni alihatan sun riƙe alihatan alloli min dunihi wani koma bayan Allah la yakhluquna shay'an wanda ba za halittan komi shi kan da Allah kaji ya ce khalaqa kulli shay'in faqaddarahu taqdiran shi ya halitti komi da komi ya- ya ya kaddara shi gurgudo amma su dodo me suka yi me suka halitta wa hum yuklabuna su ma yin su akai in katako ne ta saka su akai in karfe ne kera shi akai in su in hoto ne suranta shi akai su me suka yi su ma yin su akai wa hum yuklabun wa la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an ko ba ta mallakawa kansu turewa kansu cuta abin da zai cuce su su dodanni wala naf'an ba ta mallaka kansu jawo alherin da zai amfane su su dodanni wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura ko ba su da iko su kashe wani mutum in in sun gaji da ganin sa ba su da iko su kawo wani mutum wanda bai zo ba don su raya shi Allah kuma shi ke ka- yake halittar mutane kullum ya kawo su ya raya su in kwanan su ya kare ya kashe su in lokacin tashin su yayi ya tashe su aikin Allah kenan shi ko dodo me yayi a cikin wannan me ya iya baya komai la yamlikuna ba su mallakan komai darra wala naf'an wala yamlikuna mautan ko mutuwa wala hayatan ko rayuwa wala nushuran ko tayara duk ba su iya komai ba Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay'
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم لا قد جاءوا ظلما وزورا
وقال الذين كفروا م? إن هذا إلا إفك افتروا وآن ولي قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا su waɗannan kafirai Allah bai ce ƙalu ba da ya ce ƙalu to bai faɗi kafircin nasu ba wa qala allazina kafaru su waɗannan kafirai bayan sun fa- bayan sun bata sun bau- sun sun bauta da dodo sun bar bautan Allah ga wata magana kuma da suka yi in hadha illa ifkun iftarehu wannan alqur'ani nan furqani nan da Allah ya saukar suka ce ba littafi bane na Allah a'a wata babbar ƙarya ce wai shi ya yanka ta da kansa ifkun iftarahu wai babbar ƙarya ce manzo Allah wai ya yanka da kansa so sai suka san sai suka san sun ƙaryata kansu sun san bai iya rubutu ba to wanda bai iya rubutu ba yaushe zai shiga daki ya yi katon littafi irin alkur'ani ya fito shi- ya fito wa mutane da shi sai suka ce wa ana bari kamu na karun Muta- wasu mutane suka taimaka masa suna shi- yana shiga da su suna koya masa bukuratan wasila mutane mutane suke koya masa wato suna nufin addas lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ta'if neman mabiya ba ba a samu sa'a ba yana dawowa sai ya samu wani banasare addas a gonan wadansu mutanen qurayshawa to sai suka aike ya kai ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinci su yan uwansa ne amma ba sa so a gansu tare da shi balle su dauki bala'in iyayya to suka tura shi annabi da ya sa hannu cikin abinci ya ce bismillahir rahmanir rahim sai adda sai ce ah mamaki kana balarabe wa zai da kai bismillahir rahmanir rahim ko kun san wani abin da zata da uzza da manatu ita ah kai ba balarabe bane ali ba nasare ne ina ne garin ku ce ni ne sai Allah sarki ai garin dan uwana ne annabi Yunus dan matta ita ah to mu ma ɗan garin ai labari muka ji tarihi ya kai kana makka ka san shi ita ai ni annabi ne shi ma annabi ne dan uwana sai mutum ya musulunta yana sumbantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma yana zuwa makka yana karban qur'ani wajen manzon Allah to sai ka ce to wannan da yake zuwa wajen san shi ke koya masa qur'ani to ya ci ba san shi ba sai annabin aka sani sai Allah ya ce su ba san ba nasare ne ba larabcin sa yana da guragu yana guragura kaman Hausa ba barbare larabcin sa baya fita ba ba- bai da fasaha ba ba lura da kai ko larabcin ka kallau ya fi maka larabcin larabawa fasaha in wa ana huwa dai qaumun akharun qaumun mutane akharun sune suke taimakon sa yin wannan alqur'ani ƙarya suke yi faqad ja'u zulman wa zura Allah ya ce amma sun kawo waɗansu abubuwa guda biyu manya manya zulman sun zalunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da gaske yake yi daga Allah yake sun zalunce sun ce ƙarya ne wazuran sun yi babbar ƙarya da suka ce waɗansu mutane ne suke taimaka masa Allah ne ke kawo shi ba waɗansu mutane bane وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا wa qalu asadiru lawwalina katabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila wa qalu suka sake cewa asadiru lawwalina hira ne kawai irin na mutan da iktatabaha ya bayar aka rubuta masa to an ji ya bayar an rubuta masa baya karatun rubutu to yayaye ya karanta tunda baya rubutu dai to kun ce ya bayar an rubuta masa to an rubuta sai shi zai karanta tunda baya karatu baya karatu rubutu Eh, sai ka ce a fa yatum lai alai buka san wa asila safi da yamma ana zuwa ana karanta masa yana ji yana dauka wai an rubuta masa amma ana zuwa da dare da safi ana karanta masa yana ji yana dauka fa yatum lai alai buka san wa asila duk dai suna so su tura annabcin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama dama mai ƙarya kame kame kamo nan kamo can kamo nan kamo can in ka koyo shi daga wannan ya dawo kan wannan in ka koyo daga wannan ya ka- dawo wannan وقال سائل من يتبعها فهي تملي عليه بكرة واسيلا أي أنا كرنت مثلا يسافد يما يناجي أنا هدتي
قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما ولنزاه الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قل يا موسى يا رسول الله أنزله وند يسوكد ون القرآن شين الذي يعلم السر في السماوات والأرض وند يسن أسير سمد كسا سوى أنما سوى سنة كرنت الدشيدين sun san yadda aka yi aka halicci sama amma yana ba da labarin kula innakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha baraka fiha wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'ilin thumma sawala sa'i dukhan fa qala la wa yardi ya taw'an aw karan qadara ta ta'in labarin sujjadan mala'iku wa wa adam da aka yi a sama da labarin abin da ya faru ga iblisu da labarin zaman da suka yi su a cikin aljanna Hawwa'u da ma- eh, Adam da Hawwa'u da kuma yadda aka aka saukar da su duniya da kuma rikicin da ya faru tsakanin ƴaƴan Adam har ɗaya ya kashe ɗaya da yadda aka yi har kafirai suka suka kafirce annabi annabi Nuhu cikin shekara dubu ba hamsin da saukar ruwan tufana yana ba da labarin sama yana ba da labarin ƙasa waɗannan waɗannan baki yau suka san wannan labarin sama da ƙasa ka gaya musu wanda ya san asirin sama da ƙasa shi ke saukar da wannan alqur'ani ba waɗansu bayi makera ne suke zuwa suke koya maka qur'ani ba alladhi ya'lamu sirra fis samawati innahu ya Allah kana ghafuran rahima haka yake ghafuran mai yawan gafara ne rahiman mai mai jin tausayi ne abin da yasa aka kawo waɗannan da sauri domin can da aka ce liyakuna lil alamin naziran don ya zama mai gargadi wa talikai to ana so a hada da bashiran to tunda aka ce innahu kana ghafurar rahima to ya zama naziran bashiran kenan sai tambaya kana kanta za ka shehu mu bayan gaisuwa tare da fatan alheri ina fata malam zai min cikakken bayani akan wannan ni ne ina bayi na yi yunkuri sai na ji mai kiran sallah ya kare na amsa masa ko ko don na jin malami ya ce an ce la ilaha illallah kai maza maza ka ansa amma ba a amsa kan shadda amma ba hana zikirin Allah mutum yana kan shadda yana zikiri ba amma dai ba ba cika son haka ba saboda mala'iku ba sa son su same ka a cikin wannan hali kuma dole za su rubuta abin da ka faɗa duka kamar sai ka fito sai ka sai ka rama kwaikwayon aladan din na biyu mutum ne ya yi sallah da da jama'a sai ya koma wani wuri kuma aka sa aka aka nada shi ya zama limami ya musu wannan sallar yaya sallar take a idan mutum ya yi limancin wata jama'a ga wannan sallah farilla ko azhar ko la'asar ko wata to in ya koma waɗansu mutum ai ba zai bi su ba ma ya sallah tare da su sai dai in yayi niyyar nafila idan mutum ya zama limami na jama'a ko kuma yayi sallah da jama'a yana iya bin wata jama'ar yayi nafila da niyyar nafila amma in shi kadai yayi sallah zai je ya bi su da niyyar ya bai wa Allah zabi ko wannan ta jama'ar Allah zai dauka ko ta shi kadai din Allah zai dauka amma in ya riga ya da jama'a ne to in ya samu ta jama'ar sai dai yayi niyyar nafila kuma ba zai yi musu limanci ba tunda ya riga ya farilla nafila yanzu yake yi an ce min wai idan an gama ikama ba dama a kawo sunan manzon Allah a wurin karshen ikama na ya lamarin yake a wanda ya faɗa sai ya kawo aya ko hadisi ba shi annabi ko ina an faɗi Allah sai an faɗi shi ko ina wa rafa'ana laka zikraka duk inda aka faɗi Allah dole a faɗi shi sallallahu alaihi wasallam kuma ni ina azumi kuma sai ne bacci da rana da ne bacci da rana sai ne mafarki ya azumi na yake idan mai azumi ya mafarkin mata mani ya fito sai ya je ya wanka azumin sa yana nan ba abin da ya samu azumin kuma ba zai ba zai rama azumi balle ya kafara amma in yayi wata da mace ne har mani ya fito to dan kan zai zai zai biya wannan azumin kuma zai kafara akan Allah sai tambaya ta wannan yace wai ba dama mutum yace sai na Muhammad Rasulullahi sai dai ka ce Muhammad Rasulullahi domin Allah shi kadai ne sai dai ba a cewa wani sayyidina to Allah shi kadai ne sayyidi haka sayyidi ka sayyidi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin Allah yana kiran wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin annabi na ce sayyidud dari sayyidul sayyidul qaumi annabi na ce mutum sayyidul qaumi ko sayyidud dari su waɗannan makiya waliyai ne wai kada girma annabi kai ka girma waliyi makiya waliyai suke yin wannan wai in ka girma annabi to an shi kaɗan zaka dawo ka girma waliyi saboda haka annabin ma bai samu sayyidina ba amma shi annabi ya haya Allah ya ga masa wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin amma annabi Muhammad ba za a ga masa saboda su suna kin annabi ne ba sa son sa sun ce mutum ne kamar kowa su makiya waliyai Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addar mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye wanda muke muke musu addu'a albarka na sallallahu Allah ya samu gani Allah ya bukatu mana bukatu mana muke muke musu addu'a Allah ya mana hirin duniya da lahira kiyama shirin duniya da lahira Allah ya mana kasar mu ya samu gani lafiya Allah ya kama jigi iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman Allah saka shi mu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين زمان اوركاتم ان شاء الله لنا نحمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان الحمد لله رب العالمين من أجل يتم تنزل كرم القرآن من أجل يتم تنزل كرم القرآن